بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ألأتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ورجاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بأمر نهضري ولتعت في بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله وقول الله سبحانه وتعالى da ya gama mu a cikin wannan halka mai albarka wannan zaruya ta mai albarka domin ci gaba da tasirin alkurani mai girma a wannan yammaci na talata goma sha takwas ga watan ramadan hijiran shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu wanda za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka tsaya jiya cikin matsala na abin da shafi shika da abin da shafi ma'aurata ubangiji subhanahu wata'ala jiya ya yi mana magana kamar yadda na faɗa akwai bayanai muhimmai wadda babu lokaci bai ba mu dama ga shi yau din ma kuma wani matsala mai muhimmi ya hana ni shigowa da ya kamata ta a lokaci manyan mutane su wani lokaci sun kira ka san wani irin hali kake ciki ba an kira a waya zuwa ta gaske ne waya wajen minti talatin ta ji ta yanke har Allah ya taimake ni na fito muna karuwa tafsiri ma har su a ran ma har suka ji da jiya to daga karshe da Allah ya taimake ni wayan ta abin nan to wayan ta tsaya so alhamdulillah jiya in ba manta ba muna cikin karatun da ubangiji da yake cewa fa'in kwallaka ha ba ta hidu lahu min ba'd hatta tanke zaujen kaiwa idan miji ya sake ta saki har na uku to ba ta hidu lahu min ba'd ba ta halatta gare shi bayan wannan shika na uku din hatta tanke a zaujen kaiwa har sai in ta auri wani miji ba wannan mijin na da wasu yadda yayi wa Allah abinda Allah baya so ya saki wannan mata shika uku to shi kuma Allah ya ce sai an yi masa abin da baya so shi ma matar ta san sai wani ya ji kwanta da ita yadda yake kwanciya da ita kafin ta halarta gare shi to anan har dai muka iso fa inna tsallakaha in miji na biyu ya sake ta bayan ya shiga da ita ya kwanta da ita kwanciya kuma hatta zaka usailata ha wata zuki usailata hu duk abin da ake nema da ya faru ba wai kawai mujarradin daura auren ba ko ba da ma ba baligi bane in zai iya kwanciya da mace a mazhabar shafi'ayya in ya aure ta ya sake ta bayan sun kwanta mazhabar malikiya bata gamsu da haka ba ita banda in ba baligi bane yaro karami da ya kai iyayensa saboda gata suka bar aure don ya kwanta da mace barata halattawa wadda ya sake ta suka uku ba amma shafi'awa su sun yadda to haka dai to anan matsala da nake so dama mu tara hankali mu dube ta kamar yadda Allah ce fa in tallaqaha in ya sake ta shi wanda ya aure ta bayan shika uku fala ta fala ta illu lahu fa in tallaqaha fala jina alayhi ma ai an yataraja'a babu laifi a kansu su dawo da ita da mijinta wancan tsohon miji wanda take ta uku in wanna ayyuki ma hududallah amma in suka tabbatar don ka san zannu akwai zannu na tabbatarwa a Qur'ani suna nan in zanna idan suka tabbatar an yi kima hududallah za su tsaye da dokokin Allah na bin haƙoƙin aure da sharuɗan aure to in akwai wannan to insha Allah an ba su dama su sake auren wa tilka hududullah yubayyana liqaumin ya'lamun wannan dokoki ne na Allah yake bayyana su ga mutane wadda wato domin su san dokokin Allah ne sun kuma yi tadabburi ciki to nan the most very important issue a wannan matsala a wannan karkashin wannan aya shine shika a kalma daya ko a takarda daya guda uku ta saki mace shika uku faɗi daya je kina sake ki uku ko kuma ka rubuta niwa ne yau kaza ga watan kaza na saki matata wance shika uku a yau zamanin sai na rasulullahi duk mutumin da ya saki matarsa saki uku in annabi ya ji labari zai kira shi ya yi mara fada a mai da aure a zamanin annabi wanda ya fara yin wannan har annabi ya yi fada ran sai ɓaci shine abu rukana ya saki matarsa ummu rukana hadisi na ingantacce annabi da ya ji labari ya kirawo shi aka kirawo shi zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce atul'abu bi kitabillahi wa ana baina abruikum yanzu wasa za ku koma yi da qur'ani ina tsakanin ku tun Allah bai karbe ni ba wa ga ma ana sakin mata haka sake uku annabi ya ce amir kame da ita ya mai da ita har ma yake yi wa fati haka haka ake tafiya sayyidina abubakar bayan intikalin rasulul karim ila rafiqil a'la shi yayin taking over na khilafa ya shekara biyu da watanni da kwanaki da wata shida da kwana goma sha uku ne haka to da ya hau shi ma haka ne in an shiga uku a takarda ɗaya ko a faɗi ɗaya zai faɗa sai a sa mijin dole ya dawo da ita sai na umaru ɗan katsabi alfaruku ya hau shekaransa ta farko haka ake tafiya shekaransa ta biyu to sai abu aka rika wasa da lamarin shika haka kawai mutum ya ja giyansa na hauka sai zai ce ya ba matansa saki dubu wani mai sassaucin da zai tsaya uku ma to haka dai ya ce to sai ya kira taro dukkan wani wadda ake ji ya isa a sahabbai fuqaha'un su kaf ya tara su na duniya har wanda suke wani sura ne aka kira gaba daya aka yi zama yace to daga yau saboda an koma wasa da lamarin shika da lamarin aure to mun zartar duk mutumin da ya sake cewa ya saki matarsa saki uku takarda daya ko faɗi daya to sakin ya zarta barayyu a sake mu'amala na aure ba sai ka je ta aure Hikan dukkan sahabbai ba mutum ɗaya da ya kaf sahabbai duka aka sallama kuma wallahi dukkan mazhabobin nan mazhabu abi hanifa mazhabu malik mazhabu محمد بن إدريس الشافعي مذهب أحمد أحمد ابن حنبل dukkansu ba wanda ya ja kakkakaf haka suka yi sai bayan hijira tana da shekara wajen ɗari wajen bakwai sai aka samu wani tsoho ana kiransa mallam ahmad ibn taymiyyah al-harrani dan taymiyyah da ya zo karni na bakwai sai ta yi na shi bai yadda da wannan hukuncin sai na baro ba da ce ai annabi a zamanin sai an shika uku yana yana hanawa bai saku ba zai miyar da aure sai na abubakar haka don haka ya ɗauki na annabi da abubakar ya ajiye na aure so dukkan mabiyansa har gobe kan haka suke dukkan mabiyansa har goben nan in dai Allah ya mu gobe to akan haka suke in ka ce na saki mata ta uku ne bai saku ba saboda ya ce shi ibn taymiya yanzu yace ai shika ai fi'lan ne wa qaulan ba ba qaulan kare bane sai an hada aiki da da da da da fadi yace kai kai fada da matarka kaga aiki ku hayya hayya kace na sake ki ta tafi sai a je a yi haka gemu ya dura gemu a gyaro ta sai ta dawo ku ci gaba da mu'amala wata rana in lamarin shaidan ya sake haɗa ku ku yi faɗa ka sake sakanta biyu kenan ta koma a jima a ji a gyaro a dawo to in ta sake na uku to shi ne aiki ya haɗu da zance kenan faɗi da aiki amma in don faɗi kawai ta yi wai ta bai yi ba aiki yace ai yanzu har yi wani istihadi yace yanzu manzon mu annabi Muhammad ya ce in an sallame sallar farilla kace subhanallah salatu salatin walhamdulillah salatu salatin wallahu akbar salatu salatin haka ne hadisi yace subhanallah 33 walhamdulillah 30 wallahu akbar 33 ibn taymiya ce yanzu in ce subhanallah salatu salatin walhamdulillah salatu salatin wallahu akbar salatu salatin yace nayi dari ko kuma sai na kirga kowanne kwaje daya tambayan da ya jefa wa duniya ga yawai in nace subhanallah salasa salafin na ma'ana nayi 33 ko kuma sai na kirga ɗaya ɗaya subhanallah subhanallah subhanallah sau 33 walhamdulillah wa in nace salasa salafin nayi ko kuma sai na kirga ɗaya ɗaya sun kai 33 din da uku ita don haka in dai ba zai yi haka ba to shi kama ba zai yi ba ka ce na shakkace ki uku sai ka an yi faɗa ka sake ta koma a sake dawo a shiri a sake faɗa ka sake ta tsuna Daga in ana ganin sai na Umaru ne yawan nan hukuncin shi ya ɗauki hukuncin annabi da sai na Abubakar. Wa ya isa ce sai na Abubakar da sai na Rasulullahi da sai na Umaru ba. Wa ya isa faɗi haka? Dole ai an sallama sun babu haɗi ma. To amma kalimatu haƙƙi ne yuradu bi halfatin. Kalma ce ta gaskiya tabbas annabi da sai na Abubakar sun fi Umaru radiyallahu anhu. Amma barna ake nufi da ita kalma. ka yanzu in wani basalafe cikin masu almajiransa ya tare ka ya ce ma gaya min hujjanku bayan hukuncin da annabi ya sai na abubakar ka zo za ka ɗauki na wadda ya kasa su me za ka gaya ni dai ina da abin da zan faɗa da nan makarantar SDI a nan na yi diploma kafin tafi jami'a na yi accountancy to a wurin mun yi mukabala da dukkan wa'i har da shugaban su ma na garin nan a lokaci na harkar sun zo kafin su ba sa rena harkoki da mu ne muke wasa muna da mutanen mu a kusa da mu makaranta ne ko za ka ga manyan mu ba ruwan su da zuwa wuri amma su tab kwansu da kwarkwatan su in za ya bu har na garin za su je to an zo ni ba kowa bane lokacin na je makarantar sabo sabo an zo wai ana wani abu wai MSS akwai wani yaro haka yana angon tashar magariya sai zo wai shi zai wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi sai kawo magana shi ka uku yace kuskure ne mutum ya zo ya ce wai za a saki mace wai saki uku a ce wai ta yayi a takarda ɗaya ko fadiya saboda annabi ga yadda ya rayu abubakar ga yadda ya rayu hukuncin sai na umaru ne za ka nan shekul islam ya ɗauki na annabi da abubakar buji buji buji buji haka sai na daga yatsa yace ina da magana yace in muqabala nake so bismillah nace eh ina so sai ce to a bashi dama in Allah ya kai mu sati nace Allah ya kai ban da kara sati kawai sai ya dawo da wani dan bako da littattafai malam sai ya zo ya ajiye ranar sallah aka ɗauko har shugabanni a masallacin SBI shi kenan na ce aiko za ka tattara su cikin rashin nauyi yau wa'annan ƴan littattafai na kan wanda ba su shige zakka ba ƴan littattafai ne aure na ba su kai zakka ba shi kenan ya zo wai zai na ce to na ji kamar ka zo da kayayyakin aiki bismillah kai arzin hujjojinka sai in ji su kafin in ma martani tunda kai ne kai tabbatar sai ya ɗauko littafi ya karanta ya karanta ya karanta sai ya ɗauko wani ma ya karanta yana ɗauko na uku da ya karanta na to ya isa ka kar ka ƙara ɗauko wani bar ni in yi magana ko kar ka sake wa hanka kanka yace me dalili ai sai a bar shi duk kanka karanta na ta to a buɗe kake maimaitawa maganan ibn taymiyyah ne duk littafin da ka ɗauko na malamin ku ne sai ya ce ya yi hujja da maganar ibn taymiya an kaza kaza kaza subhanallah salatu alaihi ya za ka taba da wani lokaci akan ka ce mana kawai ibn taymiya ya faɗi haka littafi kaza ma numba kaza shafi kaza ya faɗa littafi kaza numba shafi kaza a duba littafi amma ba sai ka bude ba kana kawar da mu kana maimaita abu daya kamar rawan zimbaya na ce kuma wani abu ne daban ba maganar ibn taymiya ba ka kawo ci gaba da kawo muke ba ka taba da wani lokaci ba don kawai ka ci tayi shi ke na na karbi magana ya ɗauki abin da sauki to da na zo na ce to ka gama ka gama eh ce to shi ke yanzu ka ce ku kun ɗauki na sayyidina abubakar ya ce da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni yanzu ina so kafin in fara magana ka gaya mini me matsayin fatawar sayyidina umaru a wurin ku daidai ne ko kuskure ne wannan amsar kawai ake so ka bani to ya gano dabaran da abin da inda nake so kai shi saboda kam tun kam in je jami'a na an fara karatu me suna abun ilmul jadal ilmul kalam wadda ake in baka karanta shi ba kace zaka yi jayayya da zaka sha wahala shikenan sai ya ya fito ya faɗa nace a dole ne sai ka amsa tambayan me matsayin hukuncin da sai na umaru ya yi daidai ne ko kuskure ne to sai ya iya ta inda inda yana ta dace ai ba inda za mu je kamar yadda dai kuka kun tuna mukabarar da muka yi da wani a kofar gidan su malam Yusufa bakin jibil muka yi awa da kusan rabi ya kare kansa akan ya ce su ahlus sunna ne abu ta gagara karuwa so domin ya gano idan ya kuskure yace kuskure ne to ya ya san inda zan kai shi zan ce to daga yau kar su zage zage shi'a su ce suna zage sai na umar su ma inna hu ne da annan in kuma yace daidai ne to ya kare ta kansa sai ya rasa yanda zai ya sani inda zan kai shi ya ce to ni kuma abin da zan ce ma a yanzu a zaman mun nan ban isa in ce zan haɗa sai na abubakar da sai na Rasulullahi da sai na Umar ba abinda zan ce ma ni na dauna sai na Umaru na aje na Ibn Taymiyyah saboda ina ganin daman sa shi an fahimce ni nace na dauna sai na Umaru na aje Ibn Taymiyyah ni ina da hujja kai kuma ga min hujjar ka da zaka dauki na Ibn Taymiyyah ra'ayin Ibn Taymiyyah ka aje na sai na Umaru yace ba ra'ayin Ibn Taymiyyah ba ne yace a ra'ayin waye ne to duk malamin duniya tun da sai na umaru ya yanke wannan hukuncin ba malamin da ya taba cewa yana da ja sai ibn taymiya karni bakwai aka yi ana musulunci da wannan fatawa yace na shi ne nace to bari bari in kai ka nace nace masa sayyidina rasulullahi Allah da nassin Qur'ani yace wattabi'uhu la'allakum tahtadun in dai shari'a kuke so to ku bi annabi Muhammad an gama kun shirya kawai da Allah mutum ya bi annabi bai da garanti to in annabi kuma ya nuna wani ya buga mar stamp ya ce duk abin da ya nuna muku ku bi in ka bi shi ka yi wa waye laifi akwai sayyidina rasulullahi ya faɗa ƙarara hadisi duk jahilcin ka dai ina ji in dai ka san wani abu mai suna hadisi ko akan hanya fergotoda hadisi jirin na san kana jin hadisan arba'un nawawiyya na imam yahya sharafuddin a cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajib na rika shi sunnata me sunnar annabi abinda yace abinda yayi abinda akai a gaban sa bai hana ba shine sunnarsa inji malamin usul fiqh yace wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu a wannan na sunnan khalifofinsa yace abu alaiha bin nawajib sunnan khalifofi na din nan masu shiryarwa shiryayyu ku kama da haƙora fiƙa ku ciza kar ku sake annabi ya ce ya bar mu hannunsu sai na umaru sai ya zo ya yanke hukunci a matsayinsa na wadda annabi ya buga mar tam dan abu in ya sa jan biro a musulunci an gama kamar yanzu ne gwamna ya ɗau jan biro ya rubutu a kanka ya ce a kashe ka wallahi kan kashe ko kaɗan waye ta ka na ko in ya sa jan biro a musulunci ya zama doka da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ko ba ba wannan ba wai ya rena hukuncin annabi bane ba wai ya rena hukuncin sayyidina Abubakar bane jahilci yake damun waɗanda suka kamfare wa Ibn Taymiyyah da wannan bahaguwar fatawar ta a yanayi ne circumstances ne suke jawo abu ya canja dole da tadawurin zamani zan saba da misali imam malik Allah ya kara masa yadda a fatawarsa haramun ne ya hana rikon kare a gidanka haka ne duk wanda ya karanta mazhaban malikiya ya sani karanta daga farkonta haka je muka sarkali ra'ayin malikiya kenan har mudawwanatul kubra ya hana rikon kare haka ne sai gashi abu zaidin alkairawani ya zo an mara fatawa ya ba da fatawa wannan wanda ya risala din ne mu'allifin risala aka mara fatawa ya ce rikon kare ya halatta aka ce a'a shi kuma fa a duniyar musulunci yadda aka dauke shi ana ce marma almalikus sabir shi ne ƙaramin imam malik saboda babu wadda aka yi yadda ya san mazhabar maliki a irin yanzu ya yi wa imam malik rashin kunya kenan a to ga abin da imam malik ya rayu kuma haka ya ɗaura mutane kuma shi ya fi kowa sanin mazhabar malikiya a duniya sai gashi ya zo ya ce halal ne ka aje kare a gidanka don ya yi gadi na dabbobinka ko kuma ya kiyaye ma gidanka in wani sun zo ya yi gurnani ka ci don ka kira kafin a balle kofa da aka ce mar kai ba ana gari ga ba wanda kai ka sanin mazhabar malikiya ya kake wannan fatawa ga ra'ayin imam malik yace ayya malik ya yi fatawa ne daidai da zamanin sa shi yasa yace ba za a rike kare ba yace da malik yana wannan zamanin namu da ba kare ba ko da musa sai ya ba da fatawa a rike ashe ka dawurin zamani yana iya canja lamarin zamani ya canja nafsi shi ba a zamani ba ya tafiya bar shi sai dai nafsi ya tafiya bar zamani durka ma ya duru dahar wa man lam yadurka ma ya duru dahar ya duruhu dahar ka tafiyar da zamani ke tafiya in ji wani masanin harshen larabci yace in kace ba za ka tafiyar da zamani yake tafiya ba zamani zai cutar da kai kana kallon abubuwa ya kace a ai malamai su kaza kaza ne su ba za su hau mota mai tsada ba su ai masu tsoron Allah ne suna wa'azi in hatta duniya ya ga kaza wane ne ya mutu wane ne ya dawo sai ka zauna ka mutu kana hawan tsohuwar keke ka ce za ka ɗauko wani zuwa jisai wai abin nan in hatta duniya hibbuka Allah wa hadma inda nasu hibbuka nasu ko kaɗan ba shi yake nufi ba don haka saki uku a takarda ɗaya ko a ƙauli ɗaya zartacce ne har yanzu na akwai dattawan da ba ba su san inda musulunci ya dosa ba wai sai a yi saki uku sai a ji a same su sai ce wai za a gyaro wallahi wai a kawo dawa kaza sai su yanka ma wani abu ya kawo wai za a san yadda za a gyara auren wai zai halatta ka dawo wannan kawai dai wato faɗa da musulunci ne kawai yakan addini ne da ci da addini saboda haka dai wannan kenan wannan bayani yana da muhimmanci jiya ba mu samu kai shi ba ubangiji subhanahu wataala yace wa idza tallaqtumun nisaa ya ku al'umman musulmai idan kuka saki mata na matan ku fa balagana ajrahunna suka kai iddan su har ya kare ko ya zo dab karewa qaraban nan idaa iddatihinna suka zo gab da karewan iddan su to fa amsikuhunna ku rike su ma'ana ku dawo da auren su bi an tarji'uhunna qablan ida'i iddati ku dawo da auren su tun kafin iddan ya kare umurni Allah yake bayarwa saboda Allah baya son shika amma ya halarta shi haka hadisi yace ko abagadul halali inda Allah ya tsara mafi hakik abun da Allah ya tsana a halal shine shika halal ne amma Allah ya tsane shi Allah ce in kun sake su idan ya zo gab ya ce fa'an su kunna ku rike su ku dawo da auren ba ga fara ba farkon suran sakin ma ya yi nabi ba ta lakta min nisa fa talliquna li iddati nawazil ija ko wata kula rabbakum eh la tukhrijuna min buyutina wa la yakhrujuna illa ayatina bi fa'idatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa la tadri Allah ya ce la tadri da ka sake ta kana cewa ta tattara ta fita لا تدري الله تبارك وتعالى لعل الله يجيب بعد ذلك امرا tana cikin zaman iddan sai Allah ya canja lamari sai ka ji ka sauka ka ji dama ni wallahi ko dan yaro ya turo wallahi zai zan yi dai kuma ko ba ko ba da ya turo ko dan yaro ya turo Maula Mushak Bahir ya ba da wani kisa yace wai wani mutum ne yake wani ya wani matashi yake cewa tun da ake ce mar mata ba su da hankali yace bai taba tabbatar da haka ba sai akan jakumar sa yace dalili yace mamansa ne babansa babansa ya karo amarya da ya karo amarya ta yana da shanaye goma sha biyu wanda ake tasa tunda amarya ta zo sai ya ɗauki shanu hudu sai ya ba wa amarya ta rika tatsa tana biyan bukatunta uwar gida kuma takwas ninkin na amarya uwar gida ta ce wallahi duniya sai dai ta tashi da zai taba yiwa ba wanda ba ta da ko ko banda kashi ba abinda take da shi a gidan ta ce wai za a ba ta har shanu hudu ta rika tatsa saniya hudu da zai taba yiwa ba mai gidan ya bi ta alalama ta ne ta ce wallahi tallahi sai dai duk abinda zai faru ya faru kawai ta tattara ta yaji ya ba ta baki ta ita yaji da ta yaji shi kuma shi kenan sai manta da ita kawai irin din nan kawai kai ta dauka za a zo ne yau ne gobe da shi da ta yi bawa amaryan kawai duka shanayen sai ta kara tana yau ne gobe ne jibi ne gata ne cikta ne cikkari ne abu ya karewa kawai wata rana an kwamdu sai dan sai ce baba bari in je in gaida mama na na yi maɗin da gaishe su sai je wai da ya je sai maman ta ce da bayan sun gama da ya gida lafiya ne ni baka ji ba baban ka kan bayan magana na ne ta ce wallahi ko sau ɗaya ko sau ɗaya ta to kai ko ba wani kokari da za ku yi ne akan abu shi da yaro da ya kowa dai sai ce bayan ya koma take koyi ba sun an ne tsira ba ba ba Allah ka dawo da mama na tace ita ce ta aiko kai jawa ba ita bace ce to ba ta iyalai ta kawai shike nan ya ci gaba da gaba can aka dade kuma wata rana sai sake neman izini tace bari je in sake duba mama na sai ki dawo ka dawo lafiya da shi daidai tace ya shiru ne kam ya kuka yi ne har yanzu shiru eh wanda na je na gaya masa ya dawo da ke wanda ya ce ke kika aiko ne ya ce masa a ya ce wani kyale shi ka je ka ce ni ne na aiko ka to shi ne zai ba ya gaya baban ya ce ka yi hakuri wai baba ta ce duk Allah ka yi hakuri ka dawo ita ta aiko ka yi to ka je ka ce mata sai in za ta yarda ita ta karɓi shanu hudu amarya shanu takwas eh da aka dawo aka gaya mata ce dakata in ce dai kam tun da na tafi kuna zaman lafiya da amarya ta ku ka gane yayi in ce dai wai bayan an ce mata shanu hudu za a bata ita yanzu an juya abu amarya takwas sai ta ce to na ji amma in ce dai tun da na tafi kuna zaman lafiya ba wani matsala ka ta da amaryar naku ke ba komai ke to ka ce na yarda ta dawo to shine dan yake ce bai tun da ake cewa mata ba su suna da ba su da hankali sai bai taba yarda ba sai akan mamata to haka Allah yake jarraba mutane ka sake ta kai da kanka sai ka ji ka damu kana Allah Allah wani yanzu ya ce yasa ne kan bara a dawo da kai ka ce to je kama na ga Allah ka je kawai kai magana ni in ga ka bana ita ma Allah Allah take ta turo ko dan yaro in abun ya ja la tadri la allam la ayuji kuma da zalika amma me kake gaggawan ta fita ta fita so fa amsikuhunna Allah ya ce ku dawo da su ku riko su ku dawo da su bi an tarji'uhunna qabla intifa'i iddati bi ma'rufin kuma ku dawo da su fa da tautatawa ba ku dawo da su zan ku ci gaba da cutar da su ne gairi dirari ba tare da cutar da su ba Allah ne ya haramta cutar da iyali ko da dai sakin fiskar nan ka rika musu ka zauna da iyalai ku kuna taɗi kuna dariya ba wai ka zama yanda ka san shanu in ka shiga gida dai in ma suna fara'a dole su su daure saboda baka sabar musu ba ana tsoron ka ka gano aiki gidanka suka dawo suna tsoronka daga kai sallama ko an ji gyaran murya ko hon din mota ko kililin kilin na keke sai a fara kicin dawa ai ka ai an samu matsala babu ishra ba husnul ishra dauko littafin al-imam an-nasa'i husnul ishra sunan ka karanta ka ga yadda ake zaman rayuwa mai dadi da mata wallahi ko kai tsoho ne ka canja in ka karanta shi sai kun dawo life mai dadi malam da iyalanka in bata iya baka koya mata saboda ka ji daɗi kai maka more aw sarrifuhunna bi ma'ruf in ko ba ka iya zama da ita ba na kyautatawa to ka ka sallame ta da kyautatawa shi din ba ka ji sallaman ma da kyautatawa ko ba ga da muka faɗa ba shekaran jiya wa matti'uhun ku jiyar da su daɗi Allah ya ce in kun in kun sake su to ku sake su saki mai kyau sara'a jamila kai ku ɗauki wani kuɗi ma ku ba su amma haƙƙan alal musulmin haƙƙan alal muttaqin ayoyin harbi yin haka din wajibi ne akan masu tsoron Allah in kai ba mai tsoron Allah ba ba gayyace ka ba ba ajin ka bane dama bare ka ce matan ka ɗauki jamin kuɗi ka ba ta in ka ba ka kai matsawar isan ba dama ba da kai ake ba labarin wasu ake yi ba da kai ba ka saki mace ka ɗauki ɗaurin kuɗi ka ba ta ba sai mai tsoron Allah ko bai baka mu isa in ji Allah haqqan alal muslimin haqqan alal muttaqin utrukuhunna sai ku kyale su hatta tanka biya iddatuhunna har iddan su ya kare idan qadat idan qadat iddatu in idda ta kare ba na to daga nan sun ne sance ba dama kuma a dawo shi kenan sai ku kyale su kawai wala tumsikuhunna kar ku yadda ku rike matan ku ki ku sake su je samu masu rike su da kyau bin raja'aki idan ya kusa sai kuka rike su kuka ce na dawo da ke amma zirarar don ku zo ku yi ta cutar da su Allah ce kaku ya tafi haka na hana lakin raja'atu li sulhi faqat abinda Allah ya dada shi ayi na na kome a dawo da iyali a zauna da ita bayan sabani sai in za a yi gyara ne kadai aka yadda a dawo da ita amma raja'atu li qasdi dirari amma konen da kana nufi a zuciyanka za ka dawo ai bari zan dawo da ita zan ci kaniyarta in ta shiga hannuna sai na so sai na soya mata kafa eh wai wai aya a hannu to Allah ya ce kar ka kuskura kai haka in ji Allah wala ta Allah kar ban da ku haka li ta ta dudon ku ketare iyakan Allah ma'ana cutar da iyali ketare iyakan Allah li ta ta du alaihinna bil menene bil ilja'i ila al ibtida'i domin mana ku fatar da su zuwa ga ƙoƙarin ku sa su su ba da fansa ya abun ya zama kulki kuma kai ta mata inda barbaruwar ka juyo da lamarin ya zama kulki kuma ka nuna duniya ma ita ne ta ɗika don haka sai ta biya ma kulki ta farshi kanta ba kafin ka sallame ta ma tukunna a san mutum sharri iri iri haka Allah ya halicci wasu da sharri ma kai ne baka da gaskiya amma ne ka fita baki ka kememe in an zo za a shirya ma ka fita baki ka gagara kare kanta saboda bakin da Allah ya wata iliki da kuma shika wata wilin hufsi da kuma tsawaita ma'ana tsare su ka ƙi ka sake ta ka riƙe ta kana wahal da ita ta daɗe tana cikin zilla kamar dai wanda yake kurkuku a gidanka kaga ita kan bata yi fa'a ba ومن يفعل ذلك تو wanda ya aikata haka ya rika tutar da iyalinsa faqad zalama nafsa hakika wannan ya zalunci kansa in ji Allah bi ta'ridiha ila azabillah ma'ana ta hanyar bijirar da kansa da yayi zuwa ga azabar Allah ashe tutar da iyali kana bijirar da kanka ne zuwa ga azabar Allah shi yasa Allah ya ce ka cuci kanka kar ka dauka ita kake zalunta kanka ka cuta saboda gobe kiyawa in ka shiga hannun mala'ika shi bai san ba ba ku da dangi birre ne masu sauki ko ka ɗauka za ka samu wani abuwa tare da shi bai san shi ba shi an halicce shi ne dama kamar da muka faɗa a baya da kushi aka yi su su wannan mala'ikun azaba ne da ranar ne za ka gane matarka ashe tana da tsada taɓa ta ashe taɓa danja ne wala tattakizu ayatullahi huzu'an Allah ya kar ku riki ayoyin Allah abun wasa fa Allah yana cewa kar ku cutar da iyali ka zo ka ji su kai kunnen uwar shegu ka rika cutar da iyali yanzu wa duk wanda yake nan kaf wanda yake nan wannan ayan sai ta zama hujja akan sa gobe kiyama daga ni mai mai da wanda ya jata arama da ni da na fasa ta da ku da kuka ji ta da wanda su bi kai kaimar wallahi ayan nan sai ta zama hujja akan sa gobe kiyama inda ya cutar da iyali haka qur'ani yake lahira annabi yake Qur'ani zai zama hujjatun laka au alaika. Ya zama hujja gare ka in ka bi shi ya ja gaba ya ja ka har cikin aljanna Allah samu daga ciki. Au alaika ko kuma in ka kauce wa abin da ya daura ka ya zama hujja a kanka a ja maka aya a gaha ka dauka. Ga ta nan ka ji ta baka ifa ce Allah bai hana ba. Kai ka taɓa ganin irin manzon Allah wurin kyautatawa iyali mutum annabi duk duniya ba ta cijo irinsa amma za a kafa abu annabi ya ce da ni da ke mu tsere in gawa zai wai don ya daɗaɗa musu su ji daɗi ana raha tsakaninsa da iyalinsa a yi tsere da ma'aiki ba duk ta takun sannan duk duniya ba ta cijo irinsa za a yi tsere wanda ya daɗaɗa wa iyali ka san tana da miji amma kai ka ɗauki matar ka kamar wata tsohuwar roka ka barta ba ka sai a bata abinda za ta yi kwalliya ba ka kuma in ba kai kwalliya ba masifa sata za ta yi ta yi kwalliyan sannu kai ba za ki irin yadda matan mutane suke a ta daya ne yawanci haka muke ba ka ji mutum yana faɗa akan ƙarya mar shi da kansa ya ajiye shi an mar bayani wallahi ya san ƙarya yake amma da ya fi ta baki ya fi ta ƙarfi ya fi ta muzurai shikenan dole ita haƙura haka ta manta ta haƙura ta zama a haka so ubangiji ya ce karku rika karku mai da ayoyin Allah kayan izgi Allah ya ce ga yadda za a yi ku yi kunnan uwar shegu ku rika yi abin da kuka ga dama bari ka ji ma fassarar da aka yi mu'aya mahazu'an biha karku rika qur'ani ayoyin qur'ani abun izgi ma'ana bi mukhalafatiha a ce ga abinda Allah ya ce sai ka saba to shine ka izgiji kullun uwar shehu kenan ko ayoyin Allah aha wadhkuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku Allah ya akan bil islami ta hanyar ba ku addinin musulunci musuluncin nan tsari ne da shi komi motsi da kawai ba abinda musulunci bai faɗi ga yadda za a yi kai kuma sai ka zo sai ka riƙa yin yanda kai ka ga dama ka ƙyale musulunci a gefe ya ce sharara kun min addini ma wa sai dinu an tun annabi shi ma da shi aka mara wasiya ya gaya maka nan ƙasa ƙasa sun maja'allaka ala shari'atin min alamri fatta biya ga yadda shari'a ta tsara za a yi zamantakewa da iyali kai ƙasa za ka dawo sai ka shiga gida wani in ya zo ya ganka sai ya ɗauka ba wancan bane wanda yake gani a waje eh sarki ne gyara kirki wane ne gwamna ne inda ya fito your excellency in ka shigo gidanka sai ka dawo wani cali cali wani iri dai yadda duk za ka yi iyalanka su ji daɗi kai musu kai musu haka ake so kana musu barkwanci kana tsokanan su in sun yi abu ka gwada mata suna son haka amma duk abin da kai ba ta gwaninta baka taba yaba wa matanka ba ta yi girki maka ce kai yau girkin nan kam ni ni kam anya ba ko dai da gowan abin nan matan jiya ne aka samu yau kuma kaza kaza ka lan kaula ka dalala ka yaba ka gwada ita ji dadi ka ji ta ji kaman za ta tire ta yi kukkuce amma ta yi babu godiya ta yi babu go in ta yi kuskure kaɗan kuma ta shiga uku ba ta sauci kai kuma ba a bare in an yi ma ga baki ɗaya yadda ka san hadin na kabido su kasa gane gabar ɗinka da yammanka duk halayenmu ne ai duk halayenmu ne mu gyara su iyalai abinda aka ɗora musu biyayya kurmar biyayya muddin baka ɗaura su kan abinda ya ɗaura ya kauce shari'a kai kuma kyautatawa to wannan abubuwan kyautatawa ne in ka kyautata za ka ga abu mai daɗi kai ma amma ba ka kyautata musu kai tsammanin ai ma irin yadda ake wasu wane never and never da zai yiwu ba za ta ga ɓata lokaci ne ba a yi maka yanzu za ta zauna tana ta wahal da kanta kai ba kai mata ba dama in ba ku san haƙƙin juna ba duka akwai matsala in ɗaya ne ya san haƙƙin ɗaya sai zama kamar calin jaki ne wanda ya fi nauyi jakin haka zai rika tafiya kawai kullum ɗaya a danne kawai shi kam ya shiga uku ɗaya ɓangare to dole iyali ka zama ta san haƙƙinka kai ka san haƙƙinta kowa ya ƙoƙarin sauƙe nashi amma da bihin da buhu shi kenan kawai an an da hanko an da ko kai ka sani ka take ita ta sani ta take sai ka aika conflict kullum conflict kullum wala tattakizu ayati llahi huzwan wa kuru ni'mata llahi alaikum ku tuna ni'iman da Allah ya muku ba na musulunci din nan wanda yake da tsari mai kyau kuma anzala alaikum min alkitab ku tuna kuma abinda Allah ya saukar muku na alqur'ani ya ba ku musulunci ya ba ku alqur'ani wanda shine dusturi na addinin gaba ɗaya in an ce dustur da larabci shine fassara da shine constitution qur'ani shine dustur al-islami constitution na musulunci wanda duk abin da kake nema ba abin da babu a ciki tsari komi wanda ba fito ƙolo-ƙolo ba sai ka tuntuɓi manzon Allah su sallallahu wanzan la ilaika zikra da tubayyana lin nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahu yatafakkarun yayi bayani warawara abunda baka gama ganewa ba a bayanan manzon Allah ka shiga akwai waɗansu su kuma suna ake cewa fuka haru masu koyar da practical aspect na abin da Qur'ani da sunna ya zo da shi ka tuntuɓe su su Imam Malik Shafi Abu Hanifa Amr ibn Hanbal Dawud Zahiri da sauransu Ibn Jarir at-Tabari yana da mazhaba shi ma da makamantan su dai kuma anzala alaikum min al-kitabi al-Qur'ani kana wal hikmati haka kuma ma fihi min al-ahkam abin da yake cikin al-Qur'ani na kunce kunce duka Allah ne saukar wasu malamai suka ce hadisi hikma in ka ce hikma hadisi kawai yadda ya zo a can cikin suratul hazabi wa kurna ma yutle fi buyuti kunna min ayatin layi wal hikma inna Allah kana latifan khabira Qur'ani da sunna dama abinda annabi yake shiryarwa da shi shi ma wahayi ne kana cikin Qur'ani qul inna ma unzirukum bil wahyi gargadin da nake muku kaji ina wa'azi ina fadakarwa shi ma wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha duk abin da aka ji daga manzo Allah karba alal ra'si wal ayn sawan wa atan abi kawai sai a tsira shine ma'anar wata bi'u la Allah ta hadu ne kaga mu kiyaye bi wal hikmati wato da hikima ya'idukum bih wayannan duka Allah yana muku wa'azi ne da su wayannan maganganu ayoyi da ake ta kawowa wanda suke da zafi ga duk mutumin da bai bi daidai ba don haka karatu yake sai kada ita wai wani ba yi ya tera wani wani matsalaci juba ya layi ya layi wani kawai tun yana ɗarguwa har ya ɗauka kawai malamin nan ba an je ne a ɗaki aka gaya mara abubuwan da yake kawai a kansa kawai tun yana yace wallahi malam da gaya ba kan ƙara ba na tuba bulalin ne sun yi bulali yana jike bulan ta ko'ina kawai ita wallahi mala Allah baran kara ba kawai yana ganin kawai an seta shi ne an ja kwarin kawai to haka shine Allah yake gaya mana nan ya'idukum bih Allah yana muku wa'azi ne da wannan abubuwan da ake gaya mana na Qur'ani din da sunna bi an tashkuruha domin ku gode wa ni'imomin Allah da ya muku din bil amali bihi da yin aiki da alqur'ani kada saba masa wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah ko bai ce a ji tsoron sa ba wallahi Allah abin tsoro wanda ya halice ka daga babu in an je ka tuna lokacin da babu kai me za ka faɗa تذكر أيام السبا إيه شو إبراهيم إيه تذكر أيام السبا وهي كلمة ذك ولم يبق إلا لوعة وتوجع كاي كاي إذا كثر أيام السبا أيام السبا أنا رفار با وجمع لبيت كتير عالم الذر lokacin da Allah yake magana da mutane ya ku ƴan adam ala su bi rabbikum ni kan ba ubangiji kuma ne gaba da aka narke kawai annabi muhammadu ne kadai ya yi fuskantar za ta ce bale sannan fa duka aka rika bale bale bale bale bale haka za a yi gobe kyamama Allah yana bin mu yana ta wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al-masir wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad wai Allah yana tsorata ku da kansa amma ko bai tsorata mu ba Allah duk abin da kaga yake juyawa ma dakka au jalla ubangiji ne yake motsa shi sannan ka ce bai kai ka ji tsoron sa to tsoron ma zaka ji wala mu ku sani annallaha shi Allah bi kulli shay'in alim masani ne da dukkan komai ba wani abin da yake escaping yake escaping daga ilimi ko sani na ubangiji subhanahu wa ta'ala la yakfa alayhi shay'un ba wani abu da yake koya gabarin Allah subhanahu wa ta'ala ai hakuri yau uzuri ya hana mu fara karatu da wuri gashi har goma din har ta ta wuce kan mu zo ma har wajen da minti 20 ai mana aikin gafara karatun mun yi tayin sa da gudu wai wai ina so wai mu samu mu ja karatu da ayoyi to amma dai bai mana yadda muke so ba uzuri ne ya gifta Allah ubangiji ya ba mu ladan abin da muka yi daidai abin da kuma muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka tilasta mana wurin zamantakewa mai kyau mai daɗi da iyalanmu irin yadda zai yadda da Allah ba irin na soyayyen ranmu ba mun sani tabbas hakika waɗansu in an dubi al'amuran rayuwarsu da iyalansu abin kare ma ba da sun suna ba da ladan arab kwanan baya na yi karatu mai dogon zango wadda kawai yanzu ne ramadanan nan talakata za mu koma mu ci gaba mun kan tarbiyya ko daga ƴaƴanmu muka fara muka zo zamantakewan iyalai ƴaƴanmu ai mun sani na sha faɗi mutum ne yana gani fa ɗansa tun yana yin abin da bai dace ba yana ƙyaliya har yanzu ya fi ƙarfinsa yadda in kai magana in kai garaje ya baka da duniya ba mun gani ai mun gani ɗa ne ya tambayi uwarsa naira hamsin ba ta da shi shi kenan sakamakon ba ta da shi ba ta bashi ba shi ne murɗe ta kai ta lahiya ka san dai duniyan nan kam ta gangara duk jalanci kam ana tsakiyar uwa da ta kawo ka duniya wanda duk duniya ba wanda kai wanda kai ta son ka kowa fa in yi ka duniya ita kan fata na son ka amma sakamakon haihuwanka da ta yi ta kawo ka duniya wai ka buɗe ta ka shaƙe ta sai ta daina numfashi wallahi tallahi mu gyara musamman matasan mu in ramadana ta zo kan malam ko da nan angon namu in ka zo sallar asuba malam in ka ga yadda masallaci ne yake fita ba a magana amma ramadaniyun ne suka fi yawa da ramadana ta wuce dan kamshin ramadanan za ga ana dan zuwa ana dan rezuwa ana har a rage wanda suka ainihin duwatsu kuranin duwatsu wanda su ba ruwansu da ramadana da ba ramadana ba to wallahi mu kiyaye kanmu mu tsaya mu bi shari'a mu tsaya mu bi shari'a matar ka daya annabi ya rayu da mace daya har ta rasu bai mata kishiya ba na na khadija ka tuntuɓi ya rayu da ita ka kwaikwaya ba kai kai irin nashi ba amma ka kamanta sama da ɗaya ne kake da shi annabi ya zauna da goma sha ɗaya a lokaci guda ya iya controlling ɗinsu kuma sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi musu adalci zai kawo abun rafiya ya ajiye a tsakiyarsu ya ce Allahumma haza kismi fi ma amlik fala talumni fi ma tamlik wala amlik Allah rabiya da kace in yi adalci gashi nan nayi Allah karka kama ni da abin da ba zan iya ba kai kadai kake da mallakar sa shine soyayya soyayya dole zaka fi son wata dole ne amma kar soyayyan ta yasa ka kasa yi wa ɗayar adalci shine kuma wutar jahannaman ka kenan kayan kitiket ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa duk wanda bai adalci tsakanin iyalansa ba sama da ɗaya zai je lahira da kambale rayu da matarka ɗaya ya fi ma bawan Allah kai kokari ka maintaining abin da Allah ya daura ma a kanta ka sauke ka samu ka tsira kar ka dauko kanka damuwa in ka san baraka iya wallahi ba melmel ba ki nake ba na rantse da Allah duk mutumin da bai daidaita tsakanin iyalinsa ba zai ji kunya gobe kiyama a gaban manzon Allah saboda annabi yana so a yi auren da yawa ne a hayayyafa amma ba yuyuyu ba ‘ya'yanka ne za kake koyawa mugun ɗabi'a suna gari kana cutar da uwarsu suna kulle da kai wallahi idan ka girma lokacin da ka gagara yin motsi ta rayu tun suna ƙanƙan san abin da yaro yake gani tun yana ƙarami kuma ajiye shi yake yi can cikin ƙwaƙwalwansa na nesan can wallahi idan suka juyo kanka bayan ka tsufa ba za ka yi komai ba sun fara soya kai sun yi watsi da kai suka ɗauki babarsu suka riƙa maka hidima kai dai ka zama ɗan kallo ko ba yadda kai ya kai ka koya musu sai su rama mata of course That's what what will going to happen. Da kai. So da suna gani ai. Baba su kai zagi, batanci, kushe ba za ta yi ka yaba ba. Sai suna kallo haka suka tashi. Kake yi kai tsohon su. Ba za su manta ba za su ja layi. Suna gani yadda kake wa baba su. Ai suna son ta ai. Ai abin da ake so ka koya musu halin dottaku su ga kana mutum ta babarsu in an tashi haɗawa za a yi a girmama ku a yi muku duk hidiman gidan duniyar nan amma ka zo kai ta tozarta musu uwa ba su da kamanta a duniya duk da kai din ma babansu ne amma kana tasa babarsu fa ba za ka ji daɗi ba wallahi by the end of the day za ka yi nadama ranar da ba za ta yi amfani ba saboda haka su ga kana mutunta uwarsu kana dardanta ta kana nuna musu muhimmanci ta shi yasa ni a gidana nake koyar da ni in zaunar da yara in koya musu girman uwarsu ita kuma ta zauna ta koya musu girman ubansu saboda bayan da zaka yi ka zo ka ce musu ni fa ka ganka in ka bi ni fa aljanna zaka shiga ni fa ka ganka in ka zaka zaka gudu gudu ha ba a'a kai koya musu ka ce ba su da wani a duniya irin uwarsu in suka kuskura suka ɓata mata rai sun shiga uku wuta bulbul ita kuma ta ja su ita ma ta sa su a class ta koya musu girman ubansu kun musu gata amma kai din ma da ita ma kullum hayya hayya sun tashi kawai kai hayya hayya suke gani kawai tsakaninka da har yaushe ta tambayi abu babu me wala ita ba ta san halin da ake ciki ba yanzu to wasu ma ba ta samu ba ta samu ba belle su kana samu kana dan sake ta kana dan suna ga kana dan bawa maman su tana dubu daya su ji dadi amma kai baka san kai wa matan ka kyauta ba wallahi ka ji kunya kana zaune kawai shi su kam suna zaune ba sa sana'a kai kake zuwa sana'a amma ba za ka kamanta su da wata rana wannan fa tana zama na ne ka dauki wani abu ka dan sake ta ka ta dan ji dadi ka mata hanya kudin yan wani su daloli dai shi ne insanin da Allah yake cewa mu musu ne kai baka baka san haka ba haka kawai rabbin banu an duda wanda aka kawo ta kursuna a gidanka ba kyautatawa mu gyara mu gyara ita gyara kai zaka amfana ba ni ba bawan Allah ni ina ta kokowa da nawa a ƙarin auren wannan bawan Allah abokina zaki bello mun je mun yi karatu ai karatu na san zai barbara da kura da yawa dai mun yi karatu irin wannan a jawarku ba na manta ya bar baya da ƙura tun ana da- jin daɗin karafu har da da aka fara kebula fa abun ba sai kawai gaba ɗaya abun ya dawo kallo ya koma sama kuma gaskiya ce a gwaranta kawai ka bi shari'a ka zauna lafiya in ka ƙi ka shiga kabarinka ya zama ma damuwa ya zama ƙarfen kafa matar da ka auro din ta zama ma damuwa a gobe kiyama in baka sauke haƙƙin Allah kanka ba Allah ya ba mu nau- ikon sauke nauyi su ma Allah ya ba su ikon biyayya wadda ba su samu yin aure ba Allah ba su nagartattu iyalai bangaren mata din su ma da ba su samu mazaje ba Allah ba su nagartattu barkan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barka lafiya da shiya da lafiya da Allah ya kuri da ya tsariya mun sanar cewa gobe da za mu karatu Qur'ani saboda ga wanda muka samu din nan amma bai yi kuri ba eh ai hakuri sai zai kai asabar in Allah ya kai zai kai asabar na kai ba da na yi asabar an farce saboda an kai motar rubuce-rubuce a cikinta da sauran abubuwa da ke canja tayi ko yin sauran sauran abubuwa da ake to kuma masu abin sun ce na kara musu hakuri kafin su gama da goyon
بالمصطفى المجتمع المكان سيدنا محمد قال الى سيدنا عمرو صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله